بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة دار العرباء biyu ga watan jima'a rajab biyu ga watan rajab shekara ta 1447 bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya yi da 23 ga watan 12 shekara ta 2025 miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na nawa dari da na inda ya darasi na dari biyu da hamsin da shida za mu tashi darasi na dari biyu da hamsin da bakwai a wannan littafi mai albarka na allolo wani marjan fi mattafaka alaihi shekhan na shehin malami muhammad fuad abdulbasim inda muke karanta shi a wannan masallaci mai albarka na kuzai fata bin liman da ke kungilar gandun albasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana muna cikin kitabul qadari in ba manta ba yau da mu tashi babi na biyu babu hijabi adam wa musa babu da zai magana akan wato kafa hujjar annabi adam da annabi musa annabi musa ya kafa wa annabi adam hujja shi ma annabi adam ya kafa wa annabi musa hujja za mu tashi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari bakwai daidai alhadisi an wasa ba umiya hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari bakwai an hadisi hurera rafi allahu an an karbo daga abu hurera Allah ya kara masa yadda an karbo daga abu hurera Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda kali annabi sallallahu alaihi wa sallam sai daga annabi jira da annabi Allah tabbata a garin shi yace ihtajja adamu wa musa ay aqama al-hujjata aqama kullu minhum al-hujja ala al-akhar mustaqiran fi'luhu kowanne tsakanin annabi Musa da annabi Adam kowanne ya kafa wa kowanne hujja yana ne inkarin wani abu da yayi shi annabi Musa yana zargi annabi Adam annabi Adam na zargi annabi Musa kan wani abu da suka aikata sai sai ji annabi Adam ya ce fa kana lahu Musa ta annabi Musa ya ce ya Adam annabi Musa ne fara magana yace ya kai adam anta abuna kai ne mahaifin mu kai ne baban mu ko shakka ba mai sai dai khayyawtana ka to zantar da mu ai auqata na ta haiba ka to zantar da mu ka haramta mana wani abun alheri da ya kamata mu samu ko a wata alkhairai da za mu samu dalilin da mu gaba daya wataƙila ba da ban kai wadatun rayuwar mu gaba ɗaya aljanna mu da aljanna za a yi mu ka ga an huta sai ya jira masa wannan shi ne ai hayyabta na ɗin ka sa mun fada cikin wani irin yanayi na ɗimuwa to sai shi wa karanta na min aljanna ga shi nan kai ka fitar da mu daga aljanna da a cikin da mu قال له آدم يا النبي آدم يا موسى يا كي النبي موسى استفاق الله بكلامه زي رama. yake to kai ma Allah ya zabe ka dan tattaunawa da magana da shi wa khadda laka biyadi ka gani eh Allah madaukakin sarki ya zabe ka da kansa wa khadda laka biyadi sannan kuma wato shi ya tsara ma al'amura da hannunsa na kudura amma duk da haka a talumu ne ala amri kai amkari kaddara na ko kaddara Allahu alayya yanzu ka rika zargi na akan al'amarin da Allah ya riga ya tsara mun bi kaddara ke kaddara ta ce wanda ta faɗo mun akan da za ta rika zargi na kabla an ya khuluqa ni bi 40 sana wannan abin da ya faru da ni tun kafin Allah ya halitta ni da shekara 40 abin ya faru aka riga aka rubuta kun ga yanzu wannan magana ce annabi adam da yake ga annabi Musa istabaka Allah bi talali wa khaqala laka bi yadi kinki atalumuni ala amrin kad qaddara Allah ko kuma ala amrin qaddara Allah alayya qawla an yakhluqani bi 40 sana yanzu ka jarge ni da al'amarin da Allah ya riga ya gaba tsara min shi kin kafin a halitte ni da shekara 40 sai fa hajja adamu musa sai annabi adam ya bi annabi musa karfin hujja yana jin wannan dalilin da ya kawo fa hajja adamu musa sai da annabi ya mai ta ta uku fa hajja adamu musa fa hajja adamu musa annabi adamu sai ya rinjaye annabi musa wajen hujja shine malamin su cewa me za mu koya ga kafin wannan ana kafa hujja ne da abin da ya shuɗe ya riga ya faru na kaddara amma ba abin da za ka yi ko ake yi ba wannan yana da muhimmanci mu kiyaye misali za ka kalli yanzu misalin da na bayar wancan sati za ga wani yana sabo sai kuma ya rika cewa Allah ya in Allah ya ga dama za ku gansa a social media inda Allah ya ga dama ai ba zan yi wannan abin ba musamman mata za ka ji suna yawan faɗa wannan tana har da ta ce gantaka kuma zai ta ce Allah ne ya kaddara mu ba a kafa hujja da saban da ake yi ko wanda za a yi amma abin da ya wuce kuma ka tuba to kana kafa hujja ne to me yasa annabi Adam ya ba annabi Musa karfin hujja saboda wannan al'amarin da zai faru ya riga ya faru kuma Allah ya gaya mana alqur'ani cewa ya tuba قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ذكرت الله فتاب عليه وحده حتى الله يتي فتاب عليه وعسى آدم ربه فغوى الله يأتي ثم تباه ربه فتاب عليه وحده Allah ya zaɓe shi kuma ya karɓi tuban shi shi ne kaga wannan wani abu ne daban mutum ya zo yanzu ka ce ala gallin gida Allah wai shine mai kiran sallah da faɗan daba ne ba magana da wannan tsohon abin da yake ya riga ya wuce domin su sai na Umar Juma da ai ba musulmi bane karewa ce saboda haka ba a kafa hujja da abin da ya wuce kuma aka tuba a kai amma mutum ya zo yanzu ya kafa hujja ya ce ai sai Allah ya ga dama sai shiga aljanna ran da Allah ya ga dama sai kuma kana tafiya ba haka ba ya Allah haka kuma shi ne mafi yawanci da milan da masu sabon mu mu yanzu yan social media yan TikTok suke yi sai mutum ya zo ka ji a cikin gari ma za ka je ka tarar da mutum yana tsiya amma kuma abu ya taso sai ya sako hula da ya sako hula da ba su tashi da tarbi a wuya kuma yana ihu yana wai sai annabi Muhammadu kuma suna rashin mutunci wani ma zai dabara ya je koyi da la'ilu ka gan su je da dantar hanyar mutane kuma da da ranar ana sadaka uku su ne masu da la'ilu sai an yi magana ya ce ai al'adun Allah ya ga dama kaza wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne saboda haka ana kafa hujja ne da abin da ya wuce ba wanda zai zo ba ko kake yi wannan kalmar wannan gurin yana da muhimmanci ɗaliban ilimi kiyaye wanda ya wuce da san kai shi za mutum ya zo ya ce wai ai ai yaro yana tabara sai a ce bai shi ni ma haka ne ina karami wannan ba dalili bane ba dalili bane shine na gaya a wasu mata muna karatu nace to ai ma bace bace digiri ba me yasa ke ma bace ce ba za ki digiri ba tunda bace ba gidan tuje zuwa ce ma ke ku yanzu har matsaki saboda haka me yasa ai ba komai ne in dan ka in kai sai dan ka yayi ba ba komai bane akwai abubuwan da yawa ba da kai sai ba ka so in dan ka yi ah to saboda haka akwai abubuwan da kai kai ka san kyale ta aka saboda gata ko sakaci to kai yanzu ne sakaci akan danka ai ba za ka so kai ki fada kurakuran da aka yi akan kai ba za ka so ai akan ƴaƴan kai kai akan ƴaƴanka ba saboda haka ba a kafa hujja da wannan baba ki tana primary five ba aka yi mata aure ke yanzu ga jinin kin yi digiri na biyu na uku ma kike so ki ba dalili bane ba dalili bane abin kirki shi ne ake so in kai dan ka ya fika ba ba wai ya irin naka ba ya fika wannan shi ne amma sai ga yaro ya zo yana ta abu sai wata a cikin tsofaffi da wata ce ku kyale shi ba mun ka ba haka yi wannan ba dalili ne kar ka taɓa yadda da shi a matsayin dalili ko da hakan yayi za ku iya gyara shi kuma ya gyaru zai iya tasowa da wannan ɗabi'un saboda ya tsotsana amma wallahi za a iya cutar domin ɗabi'u kamar yadda wala usani yake faɗa kala biyu ne akwai iktisadi akwai ɗabi'i kuma iktisadi ya fi yawa iktisadi shi ne wanda za ka kwaikwaya ɗabi'i kuma wanda aka haife ka ne wannan shi ne ka taso kana yaro duk abin da ka gani sai ka ɗauka in ka gani ma yanzu da kai da uwar za ku iya magance wannan abu domin kai ne bi babu ku ba ta ko ina zuwa da kuɗi ciki ko ba a kabar yaro kai ku yanzu da yaro ya ɗauka a ce zo ba a ɗaukan kayan wani in ba na ka bane ya kuma ɗauka kenan saboda haka wannan karatun da cewa wai kaza kaza duk ba shi da ma'ani babu ba shi da abin kirki ne idan ya tazo yana yi sai kace to kai ba kai kuma yanzu so kace yi ce kama amma na siya ba bukata muhammad shayi mu kiyaye ana kafa hujja da abin da yake ba abin da zai zo ko ake yi wannan ba dalili bane kana kafa hujja da wannan irin dalilin kafirai ne lau sha Allahu ma asrakna wala haramna wala abauna wala haramna min kai haka ka bada suratul anam law sha Allahu ma asrakna wala abauna da Allah ya ga dama mu ma da bamu kirka ba mu da iyayenmu wannan ba dalili bane tunda iyayenku sun zama mushrikai dole kuma su kun yi shirka a ikir ma ibn abi jahl ba wanda ya ba tantirin mara mutunci bane amma shi shi ma din da yazo ya rashin mutuncin mutumin kirki ya zama ya zama da fiyayyen mutum nawa nawa ne a cikin sabai da za a daɗe goba iyayen su ba su kyautata wa annabi ba amma su yayin yanzu sun zo a gaban fadar annabi ɗan lele ne ba yawwa saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mu kiyaye to me za mu koya ƙarƙashin hadisi abu na farko shine zikirul jannati wa annaha mawjuda min qabli adam an batan aljanna da ake cewa tana nan tun kafin a halitta annabi adam aljanna tana nan dama Allah ya gaya mana wa tari'u ila maghfiratin wa rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa'idat tana nan kenan ita kuma wuta wa'idat lil kafirin ko ce tana nan yace wa hadha madhabu 'ala al-haqqi wannan shine mazhabin mutanen jirgi na biyu mashru'iyyat al-hijaji fil munazarati li izhar al-haqq in shar'an tuwar kafa hujjoji wajen munazara in za ku tattauna da mutum hujja ake so ba zagi ba ko cin mutunci ko taba tafsira idan abu ya taso na matsala to hujja za ka kawo ba zagi na ko ba cin mutunci na za ka yi a hujja in kaji mutum ya zo a tattauna ya koma taba tafsirar mutum to ya tashi daga munazara ta koma kuma cin mutum munazara shine ka kawo hujja an kawo wannan shine munazara wanda hujja ta tafi karbi shi kenan sai amfani da ita na uku munazaratu da alimi man huwa akbaru minhu ba laifi bane wanda yake wato masani yayi munazara da wanda shine muke cewa muqabala da yi munazara ba yi ne hujja ai shi ne munazara ka ba da hujja an bayar a ga wacce ta fi zama ta fi kama hanya kama mun fi ganewa ce mukabala amma munazara shi ne mukabala tattaunawa ta ilimi to za ka iya yi da wanda yake sama da kai wani bini da kuma dama dalili kawai ake so sai amma malami ne zalika idza kana li izharil haqqi amma ana yin munazara ne dan bayyana gaskiya ba dan kura mutum ba ko dan jin cewa ka isa kawai kai ne ilimi ne ba dan wannan ake munazara addan abu ne da yake gaskiya mutane su gane abin da ya kamata su ba Allah ne dan ji ake munazara ba dan wai a kura wani ba kuna yin wannan to ba Allah ne kuma yawa aulin jihadi ne a ko dan ƙara ilimi wani lokacin za ga ka karanto abu in kana so ya zauna sosai to ku tattauna da abokin karatun ka shi ma wannan tattauna ake ba wai a a jinin ku ne za ku tattauna ka ce kai ɗau hujja ka zani in ɗau kaza to sai ku yi idan kun gama an gagara ba ku juya ka ce to kai da ke wannan hujjar ni in dawo ta to za ga karatu ya zauna sosai na hudu la yajuzu al-ihtijaj bil qadam ala al-ma'siyah kunji baya halatta mutum ya kafa hujja da wato da kaddara akan sako autar fil ma'mur ko ya bar ya yi abin da aka umarce shi ne kana kallo abubuwa suna faruwa a ce kar ka wannan gurin akwai kaza ka ce ba komai ai mun dogara da Allah a wannan danganci ne danganci ne kurkun lokacin da aka yi da'una umwas wannan rashin lafiyar ta umwas ai ka ga ɗaya daga cikin sahabbai ma'azu bin jabal ya gaya wa sai na umar in ban manta ba cewa ya za ku rika guje wa kaddara an ce can gurin gaba ɗaya mutuwa ake sai suka ƙi shiga garin sai ya kuka guje wa kaddara sai ya ce a'a na turu min al-qadari ila al-qadari yawa yake mun guje wa kaddara ne mun tafi kaddara Allah ne ya kaddara kan mu din nan ba da mu din ba kaddara wa Allah wani ya ga jiya an kamo shi gurin da yana Umar me yasa ka ga jiya yake Allah ne ya kaddara shi ta ta mai sai na Umar yake kuma Allah ne ya kaddara mu yanke ba hannu shi ne kawai hadin bitilka Allah ne ya kaddara da yake ba Allah ne ya kaddara ka shagiya to Allah ne ya kaddara ka kasa to Allah ne ya kaddara ni ma hadi babu kundira alabni adam azzahu min az-zina babu da yake magana akan cewa an tsara wa dan adam wato iyakarsa an gane ko rabar da zai samu na zina kowa da yake rabon da zai samu na zina amma za mu ji me yake zuwa ce wa gairi da wani ta alhadisu an sabu mi'a wa wahid hadisi da lamba da dubu ɗaya ɗari bakwai da ɗaya ana bi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace inna allaha kataba ala ibn adam hazzahu min az-zina Allah ya wajabtawa ya rubuta wa kowane dan adam kasansa na zina ajraka zalika la mahala wanda wanda zai riski haka ba makawa dole sai ka samu wani kaso sai annabi yake to gashi fa zinal ayn an nazar zinar ido shine kallo kar ka dauka wai wannan zina ake ne a a zinar ido shine kallo kallo matar da ba ta ka wani nake ne to wannan shine kasan kowanne da dan ba da tafiya kan ka su je kafin ka zo daga gida kafin ka zo masallacin nan mata nawa ku gani a hanya kuma al'ura da ka wasa ne to alaika ka a abinda su ba na waya ka ba su musulmatin mu'minatin ne su waye ka kalla yawa saboda haka har na waya ka shine wannan zubar ka kaga da zai na ta da yawa ko domin san da za a biyo ba ita ba ko karatu kake kallo baka sani ba sai dai ka ganta ta duro da minis ke din ta kawai sai an zo gurin ki wani kuma ba zai ma nuna ba sai an baka sakanni sannan za a sa ma ki sannan kai ki to wannan zina ki domin ka kalle ta ka kuma kallo sai ka gama gani da zai biya kuma oho ana kuma an kuma na eh to shi ne abin da ake fa ai da zarar ya fado al'ula lakan kana gani zaka dauki wannan shi ne ba da ji amma ci gaba da kallo ai da nake domin sai hadisi da yana da annabi yake wa saniyatu alayka na biyun kuma zunubi yana kanka na farko dai wanda ka kalla ba da to ba tsammani an yafe ba amma ci gaba kuma kana ce buɗe rano abu an gane ko ya yi ne irin ana kallon na yi kawai dai wani wani ƙara ma yana kwanci kawai sai aka jiwo ƴan rawa suna ta rawa da mini ce ɗin shi wani mini ne zai gaji shi wannan arama yana gaje ce kyale su nan kyale su magan su nan wa kyale su nan ya zama gani ce a wani to kawai ya ce ma an ji a ɗauke shi nan tsinan nuni to amma ka ji sai an gama gani sannan za a to shi ne al'ula laka wasu ne to alaika to sai yace adraka zalika la mahala wannan ba makawa sai ka haɗu da wannan a kasuwa yanzu kake a hanya kake masallaci za ka wallahi duk akwai yawa a mutum ma za ka gani yanzu a zauna a kaba yake yana tabbi in dai zai buɗe waya sai ya biyo mai ita karewa kenan sai dai sallama za ka yi da waya ka in ka je harin sai dai hakuri za ta yi ta amma ba haka ba a harami a gaban harami ma za a je ma ya jujo ma juji ka kalle su ita ga masu wayi da hikima sai shi banza da ita da wayar tana ma amma ba za a buɗe social media kawai ba za ka buɗe ba domin ka zauna lafiya amma in dai za ka buɗe wallahi sai ka gani eh shi ne dama wanda ko ba da ba wanda za a dauka ba sa su ke ni da ita kanta wannan din sai ka ga yaman ki ba ai sai ka huce a ta kuma gode da data to wannan shi ne to shi ne yace na kuke shiga eh ai kamar mu ba a ce malamai mazan ne da muke wa'azi a talabijin ai duk ɗaya ne wannan Allah ya ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna dama kallon da ake magana kallon sha'awa yanzu misali namiji ya zo yawa kuri fara mu ne mace ya uwarsa ta mutu karatu in babu namiji yayi amma yanzu kowa ya kiyaye kar ku ma kallon sha'awa kar ya muku kallon sha'awa shine kaida shine kaida amma ko da a harami ko limamin harami yanzu za a kalle shi da kallon sha'awa ya zama haram ko limamin ya harami inda da kallon sha'awa za a kalle shi ya zama haram domin Allah ya cewa ya gudu a rinda idan maza yake su rinda mata ma su rinda ba za a hana mu kallon ba gaba daya ba ka rinda da ka gani to ka dauke kai ka dauke kai to shine ma da yake wajinan lisan almantiq jina harshe shine magana furki ba za za ka ji mutum ya faɗi kalma ai za ka ji ba waje ma yana cewa me me me jinar zanci jinar zanci ne to shine yake wannan su tamanna wa tasbihi shi kwarai shi yake muri yake jawa na wayannan da ido da bakin والفرد يصدق ذلك ويكذبه shi ba ita ba al'aura ita take gaskata wannan abin da aka yi da na ido ko na baki ko ta karyata bai farji da biyu zai gaskata abin da ta gani da ido ko ya karyata shi ko kuma ya gaskata abin da ta fada da baki ko ya karyata shi al'aura ita za ta gaskata wannan to ita ce babbar wayannan ko kananan shine aka ce kowa wannan babbar ko ba a ce an rubuta wa kowa yana da rabo akan ta ba karamar ce ta kallo da wanda ba da ba yadda za ta ita ce aka ce kowa yana da nasa rabo kuma da hanyar da za ta kauce mata ita ko babbar Allah ya ce wai wala taqrabu zina ba wala taf'alu zina ba a ko ku je kusa da ita sai a ce zuwa kusa da ita shine ta wayannan hanyoyi shine sai cewa um banabaru fabtizawatun fa mau'idun fa liqa fa kalamun ko fa mau'idun fa liqa'u abubuwa biyar daga kallo sai Ismail murmushi sannan daga murmushi sai magana daga magana sai alƙawari appointment daga appointment kuma sai haɗuwa haka ce matakai biyar fa nazar fa ibtisamatun fa kalamun fa liqa'un fa maw'idun daga kallo sai murmushi sai zance sai alƙawari sai haɗuwa step by step Allah ta kare mu to farin shi yake gaskata haka ko ya tsare ta na wayannan abubuwa kaga inna Allah ka taba ai ma'anarsa qada wa qaddara kuma kan kaddara muke magana yawa na'am sai ce kaga ya yi Allah cewa inna sama wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه سوني كما أتكن حديث Allah ya yi kada ka bi abin da baka da ilimi a kanka duk abin da baka da ilimin sa to ya ne ji tukuna sai yake inna sama hakika ji wal basara da gani wal fuada da zuciya kullu ulaika gaba ɗaya wayannan ta ba anhu masula Allah zai tambaya akan duka Allah zai tambaya akan me zamu koya daga cikin hadisi ya tabul muslimu ila ya wa ya tabul muslimu ila ya kafa Allah ta'ala wa yana hannarsa anil hawa ana buƙatar musulmi ya ji tsoron Allah madaukakin sarki sannan ya hana zuciyarsa bin sa ranta na biyu man malat nafsuhu ila muharram duk wanda zuciyarsa ta karkata zuwa ga abin da Allah ya haramta wal ya'ti bi ibadatin lahi to lalle yin ibadar Allah misali mutum ne yayi wannan kallon kallon to ita kuma zallaci yana kurkudi to mun kan kare wannan zunubi to ma annabi ya ga ma abin da yake kan kare zina ido da ta hannu da ta baka idan mutum ya je alwala wannan ƙananan zinan da yi ai zaɓin musulunci kenan sai kuma Allah zai ce tunda ba la mahala babu makawa sai mu haɗu da su to da kayi alwala sai ka zubar da su kana yin alwala duk ka zubar da su kuma saboda ba a cikin su muke rayuwa in ɗan kasuwa ne dai ga sunan in a masallaci kake suna nan ko ina akwai su to shine aka ce in kai alwala annabi yake zinar ido da ta zuba ruwa sai wannan zunubin sai ruwan alwalai ya zubar da shi Allah baya so ko Allah baya so kowa ya shiga wuta dai musulmi ne kai wuta ba ta ka ba domin ya ga ma au'iddatu lil kafiri dan kafira ya kai ta ba dan musulmi ba yawwa da ba ta ga abubuwa ne illa mutum da zuciya da gafai kuma hadisi na kan ce magana zuciya da bai inna sama wal basara wal fuada to shine jima jinal ayn jinal lisan duka saboda ka ga gabbai abin da yake zakkata su shine al'aura sannan na biyu na Okay. sannan na uku bayanin zinar aini wal yad wa annahu anwa'un mutanawwi'a an yi bayani akan zinar idanu da kuma hannu cewa tsoro nau'o'i ne daban masu zaman kansu Allah ka sani babu ma'ana kullu mauludin yuladu ala al-fitra babu da zai magana akan cewa da abun haihuwa ana haifarsa ne akan fitra akan tsari da musulunci duk abun haihuwa yuladu ala al-fitra fitra ta lahi lati fadara nasa alaiha ka'ida duk da ka gani a musulunci duk wanda ta gani kai Allah ya halice shi to a musulunci Allah ya halice shi ko ayyan Allah kamar yadda zamu yuladu ala al-fitra wa hukmu mawti atfal al-kuffar da hukunci akan mutuwar ƴaƴan kafirai jariran jariran su sun mutu a rayu da su wa alfal al-muslimin da jariran musulmi in jaririn musulmi ya mutu ya rayu da shi ne matsayin sa a lahira domin ba a fara rubuta ma alƙalami ba الحديث عن وسبع مئة واثنان حديث لما تدوء تبيو كي تبيو أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة الله قال عمسي جايتي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول ما من مولود باب ولا أبو هيوة باب ولا أبو هيوة إلا ويولد على الفئة وفي أنا أن أجيب لي أكم واتو wato tsari zaɓaɓɓe shi ne alfidar malamai sun yi magana a kan maganganu da yawa a kan kamar da fatawar bari ya kawo a cikin littattafan bukari cewa menene fidar wasu suka ce musulunci al-islam ba wani abin haihuwa illa wa yuladu alal islam in shi ne kuma mafi yawan maganar malamai aksaru da suka kawo wasu kuma suka ce a إلا ويولد على الفطرة فيه العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم في عالم الذر القول عند الله يرجع دا kowace ƙwayar zara lokacin ya riga da ƴaƴan annabi Adam lokacin da Allah ya magana a suratul A'raf aya ta wajen 200 sunna wa idza akhadha rabbuka min bani adama ko yau min zuhurin zuriyatan wa ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum ayan ba da wata ya kace qalu bala shahidna wannan amsar kowanne halitta ya faɗa Allah ya yi tuna lokacin da Allah ya rike alƙawari da yayin annabi Adam sun tuna gadan baya a zuwa wato na zuriya annabi Adam sun tuna gadan baya wa hada hum ala anfusihim Allah ya kafa musu hujja ya tambayi alamin zari kowa yana kwayan zara Allah ya ce da su alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba kalu dukan mu muka ce shahida har su je dubu har su abu da kowa yake shahida mun so da kai ne kun wani aure da ka sani ya faɗa ya ce kai ne to wasu malamai suka ce wannan shine ma'ana ta biyu illa wa yuladu wato alal islami wasu suka ce wannan alal ahadin ladhi akadahu bainahu wa bainahu shine ma'ana da suka kawo wayannan su ne kusan manonin da suka kusa suka fi fitowa fili dangane da da da ma'anar yuladu ala fitra yawa to sai aka ce fa aba wawu hawi dani iyayen da ne suke mai da shi da yahudi eh asali musulmi ne amma iyayensa an ce almaru ala dini khalilihi ma ballantana kuma alibun ala dini abihi saboda haka iyaye ne za su taso kaga duk wanda ya tashi musulmi yanzu zai ga iyayensa na sallah kuma ana nan yau da gobe zai ga fara da yin su masallaci idan da toke yake zuwa toke zai kai yawwa abin da ya taso ya gane yi shi ya dora kai to shi ne zuwa hawi rani sai su mai da shi da yahudi hawi na kan rani ko su mai da shi ba na tare kirista hawi majisa ne ko su mai da shi ba ma gudu maji tsaye mara addini kamata tajin bahimatu bahimatu jama'a wane mutum eh kamar yadda dabba eh take take take haifar dabba yar uwarta cikakkiya bi cikakkiyar halitta jama'a din nan da suke faɗa malamin suka ce wato ai mutani'atul aba lam yahaq yadhhab min badani shay'un bi cikakkiyar halitta kunnuwan ta biyu komai na da take shine jama'a din shine jama'a a halittu dabba lafiyayya ka ganta komai na ta a cike kujeri to kujeri har su yi suna fiya min jada'a wannan wato istifhami ne inkari an fahimta da dogo shin zai yi ku same ta babu kunne Allah ya halice ta da cikakkiyar halitta ko ku an halice ta kuma ko ku ana haihuwar ta zo ka ganta ba kunne guda ɗaya bayan wato an halitte ta da cikakkiyar halittar ta kasa ko ka dawo ka ga ba kunne ɗaya ko babu kunnuwan biyu yadda hali ne inkari zai yi ka ga haka shine al-ihsan al-murad bi shine al-ilm bi shay shine ma da yake yake ba mu inkari bi ma'anan nafi ba zai yi kuma ka zo ka ganta babu cikakkiyar halitta ka ganta ba kafa ɗaya ba don ba haka Allah ya halice ta ba yanzu an haife su an haife su ka gan su lafiya lau bayan jiba kana bawa ka ganta yanzu kafa uku ne da ita sai annabi alaihi salatu wasalam ya ba su wannan misali sun mai kun Abu Huraira sai Abu Huraira yace fi darakan lahi lati fataran nasa alaiha wannan ita ce kaga ta ubangiji tsari na ubangiji madaukakin sarki halitta ta ubangiji da Allah ya halitta mutane a kai la tabdila li khalqillah fitra bi ma'ana khalqillah saboda haka babu canji ga halittar Allah madaukakin sarki zalika dinul qayyim wannan shine mikakken addini da Allah ya aiko mutane a kai shine ma da yake cewa abinda ake nufi shi musulunci addinin musulunci shine bawa ya miƙa wa Allah wuyansa gaba daya da gabbai da zuciya duka ga Allah ba a so ka miƙa wa wani Allah wayannan gabban da zuciyarsa domin an ce ba da zai ce shine ma'anar la ilaha illallah kuma sunna cikakkiya ta zo ma da wannan kima a cikin hadisi ingantacce da yake nuna haka wa hadisin yana nuni akan cewa wato canjawar ɗabi'ar yaro yana faruwa ne saboda ne tasirin iyaye a kansa shine ko tasirin bi'a shi sa wato annabi ya kwatanta ya buga misali da dabbobi idan yanzu ka kawo ka tabarar waje ka taso a cikin ta gida to da ɗabi'u irin na gida za ta kai da irin ta za ta kai in ka kai ta gida ka kai ta cikin nawa da tun tana karama da ɗabi'un nawa da za ta kai to shi ne tasirin bi'a kenan shine ma da yake cewa ma abota ilimi sun tafi akan cewa su bari ku ji wani abu da yake cewa su ƴaƴan jariran musulmi cewa ranar alkiyama jarabawa za a yi musu kamar yadda za a yi wa ahalin fatara waɗanda lokacin da Allah ɗaukacin sarki tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai shekaru ɗaruruwa da aka yi ba aiko annabi ba to nan zuwa ki kira ahlul fatra an bayyana da jihu to zo da haka wayannan ahlul fatra din da a a musulunci bai zo ya rike shi ba ya za a yi da su malamai sun tattauna a kan ki gini malamin ke cewa to yadda za a yi wa ahlul fatra haka za a yi musu fa ina jabo ila ma yu'labu minhu dakhala aljanna ina aka zo jaraba ba ya mutu idan sun an ka tambaya sai a ce to duk ku tafi aljanna in ku suka saba sai a ce to ku tafi wuta ko da ko rayu da ba saban ga jaraba ga afisa ce da ya ko tunafta nan da na a ce to ai sauri a gama mun fi uku kowa ya gama hadisai da yawa sun inganta akan dangane da jaraba da rayuwa halin fatara ranar alkiyama shine wanda da'awar manzanni ba ta zo musu ba kamar yadda muka faɗa to haka za a yi wa atfalin mutunci ne su ba kamar da Allah yake wa ma kunna mu'azzibina ata in ka koma kan iya ta addu'a bayan ya kawo hadisai da maganganu da yawa akan ahlul fatra na'am eh shine dama ai dalilin da yasa wato shi kansa tankidi akan wannan matsalar ya kawo ya dauko hadisin muslim ake ta bugawa yawa anan suke magana su ba suna cikin ahalin fatira wanda suke tsari suke nan yawa to kaga wa ma kunna mu'azzibina ta na ba aka rasula to shine ake cewa su kuma jarirai kaga ai suna cikin wanda sako bai zo musu ba wannan shine zaɓin shekul islam shi da ɗalibin ta ibn qayyim da wasu daga cikin magabata ma da yawa cewa jarabawa za a yi musu jarirai ranar alkiyama jarirai wai ne ƴaƴan mu kirkai ba ƴaƴan mu ba banda namu namu banda su duk da cewa wai sun ce da namun ba kun fahimta da ke ku yauwa kamar yadda na faɗa a farko wasu sun ce da namu amma abin da ya fi inganci shi ne ƴaƴan musulkai ɗan musulmi yule da wani fitira yauwa na farko ne za mu koya asalin jin nufoji an na haka mirin ilal iman asali dangane da wato rai da Allah ya halitta shi ka'ida ya fi karkata zuwa ga imani asalinsa na biyu ma'aifatun layi markuzatun fil nufus sanin Allah wani abu ne kafaffe da Allah ya kafa a cikin zukata asali in ka kyale mutum ya taso zai gaya ba akwai Allah to amma zuwa rai kawai a canza mar hankali na uku alfidratul lati fadala Allah ta'ala an-nas alaiha min an-nas man yathbutuha sannan kuma wa minhum man yunkiruha kidan da Allah madaukakin sarki ya gina mutane a kai akwai masu tabbatar da ita akwai masu ne akwai kuma masu inkarinta الحديث عن وتبعوا مئة وثلاثة حديث من لما تلوتي تريد بقل بأكو أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة الله تعالى وسيد دايك سئل النبي صلى الله عليه وسلم أما أنه إلى ذلك الله ثبت عليه تنبيع أن ذراري المشركين أكي آئم مشركين فقال سيدي الله أعلم بما كانوا عددين الله يجيسا لراتي haka annabi Allah shi ya san me zai da an baza a duniya shi ya san me zai to bar ku je malami zan so a ji magana sai ni to abu masalatu adfal al-mushrikin min al-masail al-shaqqa allati talaba fiha al-ulama wannan matsala ta yayin mushrikai tana cikin wato matsala wanda take mai wahalar gaske da malamai suke sabani akai kadiman wa'azi kan nada da ne لذلك لذلك نرى الأقوال المختلفة ونذكر ما اختاره أكثر المحققين yake saboda haka za mu gama ganganun da suka sassa daban-daban kuma za mu ambaci wato maganganu da yawa daga cikin maganganun almuhassiku na masu tabbatar da magana sai ce wa kadisa lafal ulama fi masalati atfalil mushriki ala aqwali muta'addida malamai sun yi sabani akan ƴaƴan mushrikai akan matsala wadda take wato akan maganganu masu yawa fa minhum man yaqulu annahum fil janna hatta abin da suka ce yan aljanna ne wa atajja li hada bima tajju bihi fi adfal muslimin suna kafa hujja da wannan da irin abin da suka kafa hujja akan ƴaƴan musulmai wanda hadisin na cewa kullu mauludin yuladu ala al-fitra saboda haka kun jefa ta ana hatta ayan su duk yayin su sun yi duk sun fara kun fahimta da ko kun dai sun mutu suna wannan wato jami'an malamai na farko suka ce su ma can za su fara domin yuladu ala al-fitra fa minhu na'am min hazu innahum wulidu ala al-fitra saboda an halice su ne akan fitra wa annahum lam yaf'alu ma yu'aqaduna bihi ba su yi abin da za a kama su na laifi ba a duniya haka ne yake wa lam yaf'alu ma yu'adzabuna bihi ba su yi abin da za a azabtar da su a kansa ba fahum idan ala al-fitrati al-qawima as-salima tunda haka ne suna kan fitra tsari na musulunci lafiyayye ke shi an fahimta nizamin babil adili fahim min ashabil janna suka ce to dan ko bangaren adalci za a duba su yan aljanna ne don mutu Allah komai ba malaman farko da suka ce wa tadallu ala zalika bi hadisi ibrahim suka kafa hujja a kan da hadisi annabi ibrahim alaihi salam wa fihi annahu ayna ra'ahu annabi fil janna a lokacin da annabi ya ga mun yi wannan hadisin a baya da ya ga annabi ibrahim a aljanna in za ku iya tunawa wa hawlahu auladun nasi a gefen gobe ga ƴan ƙananan yara da ake cewa Allah ta sa shi ka fara ki Ibrahim karkashin rainan Annabi Ibrahim yana makarantar Annabi Ibrahim alaihi salam eh saboda haka sai suka ce فقال بعض المسلمين يا رسول الله sai wasu musulmai suka ce ya ma'aikin Allah wa auladul mushriki da annabi ya ba da labari a hadisin mun ji ba da jiya sai aka tambaye ta ce har da yayan mushrikai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake wa auladul mushriki har da yayan mushrikai mana kun ji dalilin malaman farko yawwa kullu yunadu ala fitrati an gane ko baina ba ya raba azuma annahum fil nar duk da cewa wasu daga cikin malamai kuma suna ganin a ƴaƴan mushrikai yan mutum yawwa sarbi gidan wanka za a kama gidan wanka ko su saboda haka sai ya ce wa hada maza abul khawari amma ba wannan khawari jawa ne masu wannan layin ba su cewa an kai sabo ɗaya in ka shiga wuta ba za ka fita ba a gurin khawari jawa ba duk wuta za mu shiga dan duk wani ba wanda zai da sabo a nan su a gurin su sabo guda ɗaya in kai to kalidi da biya wa ya asin la wa rasulahu wai ta adda hudu da hudu kullu da hada kalidan fiha ba fita haba wala na ai su kaga za su yi cewa sharo ban kaba da nani sai su sharo ai ba shara mu ba annabi Musa ai ba shara mu ba mu shari'a mu yanzu ake magana in sai sai a samu shari'a in ba kuma da zai mutu da kai zai ce kai a zamanin annabi Musa ka zo zai ga ma ba a zamanin annabi Musa ka zo ba samu shari'a muke magana kam wa ba'du ahli ilmi wa qad tadalla man dhahaba min al-ulama ila hadha al-qawl bi ahadith ru'yat an-nabi sallallahu alaihi wasallam irin wayannan malamin sun kafa hujja an gane da wannan maganar da wasu ruwayoyi da aka rawaito lakin la yathbutu wa la yasuhu min hajjin sai dai duk ruwayoyin ruwayoyin da suka fa hujja da su ba wanda ta inganta ba wanda ta inganta ruwayoyin kawari jawa ba wanda ta inganta yawa ba amma kawari ko kuma ruwayoyin malaman da suka kafa hujja da wannan ɗin sai ce amma su kuwa kawari da muke gani فإن كلمة المشركين عندهم ليست الكلمة التي أوتي وهم يقولون كل من ليس من الخوارج فأدفالهم في الله كجوا الله رجل مدين شو أسين إن دي بكيبا بكوارج بني in sun kuka mutu ɗayan kuka mutu jarirai to ɗan mutu ne hatta a musulmin ba ke da karewa in dai ba ba kawari ne ba ne kai dan ka yi mutu yana jariri kawai dan mutane kai wayannan mutane to shine ma ne yake ya annal muslimina indahu mushrikun kun ji saboda su a gurin kawari jawa musulmai ma mushrikai ne me yasa kika zo suka kafirta sai na ali suka kafirta muawiya azin garo suka kafirta suka ce irin hukumar illa lillah kace duk gaba ɗaya kun ba kafin ta kawai saboda wannan maslaha to wannan shine zance mafi inganci shine zancen da aka yi wato na farko cewa wala yaqulu innahu min ahli janna wala min malam cewa yi fi ilmi yara ba'du salaf tawaqqu wata daga cikin magabata kuma suna ganin mutum ya tawakkufi kawai akan ya'yan mushrikai fala yaqulu innahu min ahli janna wala min ahli an-nar karka ce ya mutai ne karka ce yan aljanna ne wa zalika li ta'arud al-adilla fi zalika saboda dalilan da suke zuwa suka ci karo akai wa adami wudu'u shay'in minha fi nazari kuma da rashin fitowar nasi karara akai منها ما ورد في حديث ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلم بما كانوا عاملين saboda akwai hadisin da annabi ya ce Allahu a'lamu bima kanu amilin wanda muka biya yanzu Allah ya yi mafi sanin abin da za su yi kaga annabi kai ne ne ba ta aljanna ko wuta ba amma magana ta hudu wa huwa alladhi tarjahu wa nasar wa huwa alladhi narjahu wa nasaru shine wanda za mu rinjayar kuma mu zaba wa narju an yakuna huwa sawab muna fata ya zama shine dide ma da ba ilayhi wa raja'u shaykhul islam ibn taymiya wa ibn qayyim wa ibn kathir wa jam'un min al-ulama wanda da zanje ne shine Allah alfal al-mushrikin ne yumtahanuna yawm al-qiyamah ta'am mushrikai za a musu jarraba a cikin kai rana alkiyama fa in amanu da aljanna wa in kafaru da aljanna in sun yi imani su shiga aljanna in sun yi kafirci su tafi wuta wannan zancen na hudu suka ce shi ya fi kwari wa ta juri hadisin imtihan suka kafa hujja da hadisin nan na wato al-imtihan yana nan hadisin aswad bin sari'a ne aswad bin sari'a yana nan hadisin da za a ce um arba'atu yawmal qiyama mutum hudu rana al-qiyama rajulun asam wala yasma'u shay'an mutumin da yazo a kurba bai taba jin magana ba kurba shine baya ji ko to wanda yazo a kurma bai taba jin magana ba ballan da zaka ce ya ji rediyo ya ji magana wani ya zo ya ga ya mara misali da sauransu ya zo da ne da dawawa gaula shi haka ta cikin shi gaula ne baya tabiyyin komai da kuma tsoho tuku dan da aka aiko annabin ji tsufa ya bi ya ma rikice da tsufa uku kenan sannan wa rajulun mata fi fatratin da wanda ya mutu a wannan fatira din kafin aiko annabi su hudu su hudun nan ai ka gani magana a kan kowa zai kafa hujja shi na farko idan ya zo ya ce ya rabbi da kan jihar islam wa ma asma'u shay'an haka zai ce ranar alkiyama da an tashe wa alkiyama ya ce ya Allah musulunci ya zo ba na jin komai ban ma san na zo ba haka kurma zuci eh shi kuma wawa ya ce ya rabbi la qad ja'a al-islam wa sibyanu yahdifu yahdifuni bil ba'd yace ya arama ni jiba na suke saboda sun mai da ni mako ba hankali tare da shi kuma na uku sai ce wa ammal haram tsoho kuwa da cizo tsoho ciko sai ce rabbi la qad ja'a al-islam wa ma aqidu jayan musulunci ya zo ba da gane komai zan yi fitsari in ce ga musu gina yawwa sannan na hudu wanda ya mutu a fatara shi kuma ce ya rabbi ma a tani na karatu ko tsayar annabin ma ni ban gani ba wayannan guda hudu suna da hujjoji kuma hadisi ne mai kyau ingantacce wanda Imam Ahmad ya kawo a musnad din sa hadisi ne lamba ta dubu ɗaya da ɗari dubu goma sha shida kai da ɗari uku da uku ya kawo shi a wannan lambar saboda haka wannan shi ne to shi ne yake cewa fa ya kuma da yadi to shi ne za a aiko musu da manzo sai a zo wayannan to lokaci ya yi ya ƙananan yara wannan abincin sai nuna sai a ce da su to ku tafi sai a nuna musu da a ce suka huta sai su tafi duk wanda suka tafi su sun ci jarabawa sai a ce da Allah ya raya kuma za ku yi wa Allah biyayya wanda suka zo yin suka ce to me muka yi kawai ba nuku wai a ce ku huta a ce to wannan taurin kai zai shine annabi ya ce da sun shiga wutar wa'annan da aka ce tafi lawajaduha bardan wa salama da za su same su tana cikin sanyi da kuma amin ba wutar da kawai Allah ce ya aiki dan wannan dai shine mahallin shayi sai za mu tashi kitabul ilmi amma wai da rafa da sati ne zuwa ba da nan gaskiya za mu da ni za mu mun saba da awa karshen shekara da muke yi insha Allah ta'ala za ta taba asabar da lahadi in muka karatu gobe to insha Allah asabar da lahadi litinin kan talata laraba ba karatu sai wata asaba ta insha Allah ta'ala to mun saba kamar dukkan sun shekara muna dawa za mu tsora a kai insha Allah abubuwan da muka faɗa ne ne Allah ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah muka kuskure sarki ya yaje mana muna roƙon Allah da sunan ku tawawa da tsofin ku madaukaka su yi mana ta lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ku da mutum da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya bidan su da gafara masu rai kuma Allah kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani Allahumma aminna fi awtanina wa aslih haymatana wa la tu'murina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين